إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake tara mu a wannan masallaci don ci gaba da karatu na sira ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda bayan mun katse na 'yan safifuka domin sallah muna fatan Allah datar da mu zan mu tashi a babi na hadisul isra' hadisin da zai yi bayani akan isra an ce isra shine tahiya tahiya da dare mutum ya tashi daga wannan wuri zuwa wannan wuri ya bi duhun dare ya yi tahiya hadisin da ya zo akan tahiyar da manzan Allah ya yi daga makka zuwa masallacin kudus zuwa palestine zuwa baitul maqdis wannan shine zai kawo mu ya gwada mu mahimmancin Palestine a cikin musulunci manzala an ɗauke shi daga makka an kai shi bulaguran shi an kai shi masallacin ƙudus baitul maqdis kuma daga nan manzala sallallahu alaihi wasallam an ɗauke shi an yi mi'raji da shi zuwa sama to wannan ya wakana a shekara ta goma bayan an aiko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a matsayin annabi shekara ɗaiɗaiɗai a goma kahin ya hijira zuwa garin madina a wancan lokacin ka ɗoka wa'inda suka musulmutan duka ba su huce mutum 150 in ka ba su yawa ka kai su 200 da'awar shekara goma amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasa gwiwa ba ci gaba da ci gaba yayi da da'awar shi miyawa kana a hadisin Isra wanda Bukhari ya kawo wannan hadisin a cikin littafin shi kuma Ibn Hajar shi ma ya zo ya ma wannan hadisin sharhi wanda hadisin gashi nan a cikin wannan takardar wanda ya kawo hadisin da sanadin shi sai ce haddasna yahya bin bukayr qala haddasna lays an yunus an ibn shihab ibn shihab az-zuhri an anas bin malik qala kana abu zarr yuhaddis yace in kaga wannan silsila wannan isnadin bukhari ya kawo shi wannan shine silsila ta zinariya wanda tabbas yahya bin bukairi ya ba shi labari shi ma ya samo daga lais shi ma ya samo daga yunus yunus ma ya samo daga ibn shahabu zuhuri ibn shahabu zuhuri tabi'i ne kenan ya ga anas bin malik anas bin malik shi kuma ya samo daga abuzar na abu zar anas bin malik ya wadatar da mu daga mu ce wannan hadisin mursal ne saboda anas bin malik bai musulunta ba sai bayan manzan allah ya hira garin madina shi kuma isra'i a ina aka yi a garin makka balle ma anas bin malik a lokacin yana yaro kenan in ya zo ya ba da labarin abin da aka yi a garin makka za a ce bayyana wayo ko bai musulunta ba aka yi wannan abin kinan mursali sai ya haɗu wanda ya amso wanda ya samu labarin a wajen shi sai ce abu zar ya ce sahabi ne kuma ya ce sahabi wane haɗi sai ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce furija an saqfi baiti wa ana bi makka manzan Allah ke cewa an ya ce saqaf rihin gidana ina garin makka furija nan ibn hajar sai gama wannan babun babun tahiyyar da aka yi da manzan Allah daga makka zuwa masallacin ƙudus sai ya gama shi da mi ya ce babu kaifa furidat as-salat fil isra yanda aka farlanta sallah a wannan bulaguran da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nan sai ke cewa a ra'ayi na bukari cewa annal isra كان في ليلة المئر... في أن المئراج كان في ليلة الإسراء تهيا da aka yi mi'raj daga duniya zuwa sama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a daren da aka yi tahiya da shi daga makka zuwa masallacin Qudus kenan duka a dare ɗaya aka to nan yana iya kawowa mutum ya yi shakka kamar yadda 'yan wancan lokacin suka yi shakka yaya za a yi mutum a dare guda a ɗauke shi daga makka zuwa masallacin ƙudus zuwa falastin kuma daga nan a ɗauke shi a yi sama da shi wanda hankalinsu bai badawa hankalinsu bai basu ba saboda mi a wancan lokacin tahiya daga makka zuwa masallacin ƙudus ma a kaɗan sai kayi wata guda kana tahiya sai ke cewa kad waka fi zalika ikhtilaf an samu sabani wajen malaman malaman akan wannan isra'ilin iraji faqila kana fi lailatin wahida fi yaqzati sai suka ce ai isra'a da mi'raji duka an yi su a dare daya manzon Allah yana halke yace wa haza huwa al-mashhur inda al-jumhur wannan kuma shi yayi shahara wajen mafi yawan malamai a halki aka yi isra'i da miraji waƙila kana jami'an filalatin wahida fi manami wasu kuma suka ce a dukansu an yi su a dare guda amma manzan Allah yana barci kinan kama ami ya gani kama a maholki ya gani an tahi da ni masallacin ƙudus daga nan an tahi da ni sama وقيل وقعتا وقعا جميعا مرتين في ليلتين مختلفتين wasu kuma suka ce a da isra'i da mi'raji an yi su so biyu a dare daban-daban misali wannan daren an yi isra'i dare na gaba kuma sai a yi mi'raji ya ce ihidahu ma ya ƙazatan ɗai an yi shi manzan allah yana halke wal'ukura manaman kuma ɗaya kuma manzan Allah yana barci aka yi shi waƙila kanar isra'ila baitul maqdis khasatan fil yaqza yace tahiya zuwa ga masallacin qudus yace manzan Allah ya yi shi a farke wa kanar mi'raj manaman shi kuma mi'raj daga tahiya daga duniya zuwa sama an yi shi manzan Allah yana barci fi in ma fi tilkan laila au fi gairiya suka ce a wannan daren ko kuma a wani dare daban sai nan ibn hajar wannan maganganu ne zano ya jero su suke cewa annan lazi bagi allah ya jiri fihi khilafun ya ce abin da ya kamata mu gane ka a samu saɓani a cikin shi ya ce annal isra ila baitul maqdis kana fil yaqza bi zahiril qur'an yace tahiya zuwa baitul maqdis ya kasance a halke saboda qur'ani ya bayyana da haka qur'ani ne yace subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina Allah shi tsarki ya tabbata gaba ga ubangijin da ya tahiya ya sa aka yi tahiya da bawan shi daddare daga masallaci na ka'aba zuwa masallaci na ƙudus masjid al-aqsa don Allah gwada ma manzan Allah ayoyin shi wannan hikima ta a yi tahiya da dare saboda kullun dare an yi zamun nutsuwa a dare Allah ce waje annan laila libasa dare an yi samun nutsuwa a cikin shi kuma a dare an yi yin tahiya mai yawa mai abki da daren saboda babu zagi wanda kusan ɗabi'an mutanen da har ibn batuta a cikin littafin shi da yi a rihila ibn batuta littafi ne ya yi bulaguro yake daga wannan garin zuwa wannan garin in ya tafi zai zamna a garin ya yi kwana biyu ya ga ɗabi'u al'adu na garin ya rubuta ya tafi wannan garin a cikin bulaguran da yi sai da ya biyo nan mali lokacin daula ta mali lokacin su mansa musa da sauransu sai zo lokacin wanda ya biyo bayan mansa musa ana ce mansa suleiman ya zo garin a lokacin shi ya siffanta garin da al'adun mutanen garin da yanayin ɗabi'a garin har yake ba da siffa ta filab nijar to shi ne yake ba da yanayin tahiyar da suke yi yace tahiya ce za a yi da dare za a kwana ana tahiya saboda ba a gajiya babu zahir rana yace amma in sahiya ta yi za a nemi lokacin wurin hutu a huta sai in rana ta yi sanyi kuma a ci gaba yace shine hikimar tahiya da aka yi da manzan Allah da dare duka annabawa lokacin da Allah zai ce musu su huta su bar garinsu sai ce anisir bi ibadi ka yi tahiya da bayuna tahiya da daddare a sirrance sai ibn hajar yake cewa wali kauni quraish kazzabatu fi zalika abinda zai tabbatar mu da cewa an yi tahiya da manzan Allah ba a maholki bane ba da gaske ne yace domin da sahe da yace an yi bulaguran da shi kare tashi akai inda ya ce a maholiki an ɗauke ni an kai ni masallacin ƙuduswa zai ce ƙarya ce babu wanda zai ƙaryata da manzan Allah ina gurin zuwa wani gari ina gurin in tahi makka ko ina gurin in tahi wani gari ko a maholiki sai in ga an kai ni garin in na tashi na ce jiya an kai ni makka a maholiki wa zai ce ba haka nan bane ba yana iya faruwa kamar yadda wani daga cikin magabata wani ya mushi maholki sai ce wallahi na yi maholki na ganka aljanna ya ce ba haka wani ba maholki ne Allah gwada mushi kina haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laukana manaman lam tukazzibu fihi wala fi ab'ad minni inda ta yi na yi maholki an kai ni masallacin Qudus na yi maholki an kai ni sama ya ce babu wanda zai kare ta shi ko da ta yi hutun masallacin ƙursu a kai shi babu wanda zai kare ta shi sai ke cewa wal hikima fi wuku farji salat lailatul isra hikimar da ta sa aka farlanta sallah a daren isra'i da daren mi'iraji annahu lamma qaddasa zahiran wa batinan lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam aka tsarkake shi a zahiri da baɗini hina gusila bi ma'i zamzam bil imani wal hikima lokacin da aka wanke zuciyar manzan Allah da ruwan zamzam aka sanya mishi imani da hikima wa min sha'anin salat an ya taƙaddamu ha tsohurun ya ce abin da ya kamata bayan an yi tsarki ne ya kamata a yi sallah kamata a yi ya ce na saba zalika an tufura da salat fi tilkan laila sai daidai bayan an tsarke ke ƙirjin manzan Allah an shirya shi ya gamu da wa ya gamu da Allah Allah gamuwa da Allah sai an shirya manzan Allah ka hinya tafi kina an tabbatar da wa zai je gamu da shi zai je gamu da Allah sai da aka tsarkake zuciyar shi aka wanke ta da ruwa kuma aka cika mishi ita da imani da hikima don wa don ya je gamu da Allah wannan ai shine ke kawowa mamaci za a mushi wanka a sanya mushi turaren da ya tsada don wannan daren shine daren gamo shi da wa gamo shi da Allah wanda shine gamuwa da Allah in Allah na farin ciki da bawan shi babu abin da yi ta ne babu abin da yi ta daɗi to duk lokacin da imani da imani ya cika a zuciyar mutum to wala Allah zai dora mishi hikima a harshen shi duk abin da zai hodi sai ka ga magana shi hikima ce duk abin da zai hodi sai ka ga wannan abin ya tabbata saboda saboda imanin da yake cikin zuciyar shi duk addu'a da zai yi tabbas sai ta yi sai ta karbu nan daga cikin malaman da suka rayu a andalus a spain ta yanzu akwai malamin hadisi da ake ce mishi baki baki bin makhlid yake cewa wata rana wata mace ta zo wajen shi wannan macen da ta zo wajen wannan malamin da ake ce ma baki sai take ce mishi ɗana French turistoci sun ɗauke shi garin ya zamanto suna makwabtaka da garin turawa kiristoci ta ce an zo an sace ɗana ban na iya barci saboda tausaya mushi da niki sai ta mushi mata tafi jeki har sai na gaya za a yi tana juyawa sai fara maɗan addu'a wannan shine tabbacin magana da manzan Allah ce duk wanda ya ma dan uwan shi addu'a a bayan idan shi addu'a karɓa ce mala'ika zai ce kai ma Allah ya baka irin wannan abu ta ce ba a jima ba bayan kwana biyu ko ga yaro ya dawo shi kaɗai jin daɗin yaronta ya dawo ta kama hannun shi da gudu ta zo wajen malamin haɗi mishi ya aka ka dawo suke cewa da aka sace ni an sanya ni cikin wanda yake ma sarkinsu hidima an sanya mu sarƙa ƙahuwa sarƙa da zaka iya tahiya amma ba zaka iya tserewa ya ce muna tahiya muna tahiya sai sarƙa ta cire kuma sarƙa ta ƙarfi ya ce mai kula da mu ya gani ya zo ya wulaƙanta ni ya zage ni ya aka ka cira ita cirewa ta yi ma ban sani ba cirewa ta yi ma ban sani ba yace aka kawo makeri ya maida ta ya sake maida ta yace kuma muka ci gaba muna tahiya kuma ta sake cirewa ya ƙara dawowa ya aka ta cira yace ni ma ban sani ba ya aka ta cire cirewa ta yi na a cikinsu mai hikima hicaya musu ya tambayi yaro mahaifiyarka tana da rai ya ce e sai caya musu bayan wannan yaron akwai addu'a karɓaɓɓa wadda take bin shi don haka kan ma ku yi gaba wani abu ya same ku ga baki ɗaya ku saki wannan yaron ya tafiye shi suka sake shi ya tafiye shi sai malami yake tambaye shi baƙi yake tambaye shi ya wuce wannan abin ya faru sai faɗi mishi rana kaza lokaci kaza wannan abin ya faru sai ga shi ta yi daidai da lokacin da ma'aihiyar tashi ta zo wajen wannan malamin kuma ya yi daidai da ya ce mata je ki sai na duba wannan a dace ta ta karɓu yanan wannan shine mi duk lokacin da zuciya ta tsarkaka to la duk abin da zai fito a bakinta to wannan abin tabbas sai ya yi sai ya tabbata kuma balle ma aka ce addu'a ma'aikiya ce za ta zamanto addu'a karɓaɓɓa duk wanda ya nemi wannan addu'a sai ya ture ta sai shi ya hallaka amma addu'a nan tana nan Allah ya karɓe ta a cikin littafin hadisin sai ya ce mun karanta ko ya ce furija an saɗi baiti wa ana bi makka an yace rihin gidana rihin ɗakina ina maka ya ce fa nazala jibril sai jibril ya sabko da aka ya ce gidan aka yace rihin jibril ya sauko fa faraja sadri sai jibril ya bude kirjina da ya bude kirjina sun magasalahu bi ma'i zamzam sai ya wanke kirjina da ruwan zamzam sun maja a bitastin min zahabi sai ya zo da wani makayi wani kwano na zinariya nan da ya ce fafara jasadiri sai ya bude kirjina ai shakkahu ya fasa kirjina nan mun gani can karatu na baya manzo Allah yana da shekara hudu yana tare da halima sun tafi kiwo mala'ikun suka zo suka fasa ƙirjin shi yaron da ya tafi da suke tare ya ruga da gudu ya je ƙauye yake cewa an kashe muhammad da ya zo da mutanen gari da shi manzo Allah na zama wannan kenan yana yare wannan kuma hadisin sai ce da jibril ya zo sai wasa ƙirjina ya wanke shi da ruwan zanzam ya sanya shi a cikin zuciyata a cikin makayi na zinariya wannan makayin mumtali'un hikmatan wa imanan wanda an cika shi da imani da hikima nan sai ƙadi iyad malamin tarihi ne ya cayi أن شق الصدر كان وهو صغير عند مرئته حليمة سيتي wannan wasa kirjin manzon Allah ya kasance yana yaro ne akai wannan abu amma daga cikin malaman akwai wanda ake ce mishi as-suhaili wanda yake da littafin raudul unuf sai ke cewa waqa marratayn wa huwa sawa yace wasa kirjin manzon Allah an yi shi so biyu iya yaranta wanda ana shirya shi ya zamanto annabi aka mishi kuma aka yi na biyun ana shirya shi ya je gamu da wa ya je gamu da Allah Allah zuciya ba zata gaba wani abu na alheri sai in ta zamanto zuciya ta alheri zuciya zata ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a mawalki lokacin da ta zamanto a tsarkake lokacin da mutum ya zamanto a tsarkake mawalkin shi ma wala zai ga bambancin mawalkin ina nace da wanda ban da nace shiryawa mutum ya gamu da Allah sai ya shirya to manzan Allah za a shiryar da shi za a shirya shi don ya je gamu da Allah sai ke cewa fa'afragahu fi sadri wannan imanin da hikima gabaki ɗaya zuba shi a cikin irjina sun ma'atubakahu sa'annan ya maida ya rihe shi sun aka zabi yadi sa'annan jibril ya kama hannuna fa'ara jabi ila sama'i duniya sai ya tafi da ni zuwa sama ta duniya araja kenan ya ɗauke ni da ƙasa muka tafi ina muka tafi sama ta duniya falamma ji itu ila sama'i duniya manzala ce lokacin da muka gamu sama ta duniya kala jibril da kazin sama sai jibril ya ce ma hazin mai tsaron ƙofar sama ya ce komi na allah tsare yake duk girman sama tana da mi tana da ƙofarta duk girmanta duk yadda allah ya san wanda zai shiga wanda zai huta amma akwai mai tsaronta wannan shine zai gwada ma malakutus samawati wal ard awalam yanzuru fi malakutus samawati wal ard mutum ya duba girman Allah daga sama abin da ke cikinta sama a shaƙe take da mala'iku wasu suna hawawa wasu suna sabka kowa haka ake kowa yana da aikin shi wallahi a duniya ne za a zamana a tsara fareti a tsara defile ana gani wannan ya zo ya yi kaza wani ya burge shi to amma mutum ya duba na Allah Allah ce hatta iza ku ziya an ƙulubihim قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير lokacin da Allah zai wahayi sai sama ta girgiza ga baki ɗayanta su ma mala'ikunsu su ma sai sun tsoro ya huta da tukon za su ce ni Allah ya ce in a ce musu ga abin da Allah ya ce wannan mai gadin ƙofar sama sai ce yi ma jibril ala jibril sai jibril ya ce ma mai gadin ƙofa iftah buɗe ai shi ne gaba da shi ya ce mashi iftah amma da ke lamari daga wajen Allah yake sai ta yi manhaza wane ne wannan buɗe ƙofa sai ta yi manhaza wane ne ƙala haza jibril sai ta yi wannan jibril da ya ce ifta buɗe in an ce buɗe kenan yana nihin cewa ya dullu ala annal babu kana mugulakan ƙofa ta kasance a rige inda buɗe take kuhuciya za a yi amma da tsari a rihe take da ya ce jibril haza jibril da ya ce ni ne jibril ya ce fihi min al'adabul isti'izan akwai ladabin neman izini annal musta'azin yusammi nafsahu li Allah yaltabis bi ghairihi wanda yazo yake neman a buɗe mishi yake neman izini ya shigo ya hudu sunan shi don kai ba wanda yake bayan ƙoha ya ba shi wahala ya yi tunanin wane ne wane ne in ya ce ni ne matuƙar wanda yake bayan ƙoha bai gano muryar wane ne ba ba zai san wane ne ba wanda ya zo gida ya bubbuga wane ne sai faɗi sunan shi jibril za a gano wane ne ya ce shi ne ladabin neman izini wane ne ni ne wane sai cayi hal ma'aka ahadun kana tare da wani kinan ƙarshen control jibril ne e an yare da jibril to kana tare da wani ƙana na'am ma'i muhammadin sallallahu alaihi wasallam ina tare da muhammad sallallahu alaihi wasallam faƙala ursila ilaihi ku duba ƙarin tambaya yi ya zo da shi kin yake tambayar jibril don ya ƙara tabbatawa goron gayyata aka tura mishi ya zo wanda babu shakka da umarnin wa ya zo da umarnin allah kenan don ya tabbatar an sa ni tsaron wannan kohai wajibi ne a kaina an sa ni tsaron wannan fostin wajibi ne a kaina in tantance wa zai shiga wa zai huta wannan ita ce mas'uliya amana da aka ba mutum a kowane aiki da yake misali yana kowa kamfani dole shi zai yi ya san wani zai shiga wani zai huta saboda rayuwa waɗanda suke ciki tana hannunsu duba manzan Allah wani ya sa ya ce wa zai tsare mu wannan daren kuma wani ya tashi yana tsaron su iya sallah ana aka fara harbin shi da kibiya ya ce saboda girman sallar saboda nutsuwar da yake ciki ya ce bai jin kamar ana halbin shi kuma ba halbi ba ɗaya ba biyu ba aka mishi ya ce in ba don tsoron ba manzan Allah ya ba ni amana tsaransu ya ce da ban cire sallar ba tukun ya cire sallar kina ya tambaya sai ta yi ursila ilaihi an aika mishi ne ya zo kala na'am sai jibril ya ce eh Allah ya aika mushi goron gayyata yanzu sai ce falamma fataha da ya buɗe a launar sama a duniya sai muka hau sama ta farko sama ta duniya kenan sama da muke gani sai ce fa'iza rajulun ƙa'irun ala yaminihi aswila ya ce da na hau sama ta ma da muka hau ma kawai sai na ga wani mutum yana zamni a hannun shi na dama akwai taron mutane in aka ce aswida kamar baki to in ana kinaya baki kenan taron mutane ya ce sai na ga cincirin mutane bakin mutane a wurin shi a hannun shi na dama wa ala ya sarihi aswidatun kuma hannun hagunkin shi ma akwai taron mutane yace iza nazara qibala yaminihi dahika wannan mutumin in ya kalli hannun shi na dama kawai sai hoshe dariya wa iza nazara qibala yasari baka kuma in ya juya ya kalli hagumkin shi kawai sai hoshe da kuka yace wannan mutumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne gani faqala yace da muka zo wajen shi sai ce marhaban bin nabiyyi salih wa ibn salih yace wannan mutumin sai ce ya mun barka da zawwa barka da zawwa da annabi na kirki annabi na gari annabi salih da annabi na gari kuma da ɗa na gari kinan wane ne wannan mutum abin da ce ma manzan Allah barka da zawwa da annabi na gari kuma da ɗa na gari kinan wane ne wannan mutumin shi mutumin da ya ce ma manzan Allah barka da zawwa da annabi na gari kuma da ɗa na gari kinan wane ne kinan annabi adam tunda ya ce ma manzan Allah da ɗa na gari kinan annabi adam kamar yadda zai zo a gaba ƙultu li jibril sai na ce ma jibril man haza jibril wannan wane ne kuma manzan Allah bai san shi ba ƙala haza adam ya ce wannan annabi adam ne adamu sai ta wal aswida an yamini wa shimalihi nasmu banini yace taron mutanen da kake gani a ɓangaren damar shi da hagunkin shi yace halitta ɗiyan shi ne gabaki ɗaya duk wanda ya zamanto ɗan annabi adam ne ko yana dama ko yana hagu ya ce fa ahalil yamin minhum ahalil janna ne mala'ika jibril ya ce duk ɗan dama ɗan aljanna ne Allah sanya mu cikin su wal aswida allati an shimalihi ahalin nar kuma taron mutanen da ka gani a hagunkin shi yace su kuma ɗan wutan fa iza nazara an yaminihi dahika yace daga ya juya ya ga ɗan aljanna sai ta dariya iya jin daɗi kuma wa iza nazara da shimalihi baka yace kuma in ya juya ya ga yan wuta daga cikin iyan shi sai ya kuka yace wannan shine abu mai girma ga uba ya ga dan shi zai shiga mi zai shiga wuta ku duba annabi nuhu me yace ma Allah cewa ma Allah inna bani min ahli Allah dana iya daga cikin iyalina kuma ka ce zaka tsiratar da iyalina amma shi ma yanzu gashi an halakar da shi sai Allah ce innahu laysa min ahli ba bai cikin iyanka tunda bai yi ba imani bai yi aiki na kirki ba wannan shine yana da cikin abubuwa mai girma uba ya gani ga dan shi zai shiga wuta kamar yadda annabi adam yake gani mai gida da bin aswad sahabin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace wata rana yana zamani kawai sai wani ya zo hucewa a majalisun suna zamani sai mutumin yake cewa ma dalla da wannan idanun da suka ga manzan Allah yake yaban shi yake yaban shi suka ce hemi idan ran shi ya ɓaci da ran shi ya ɓaci suke mamaki ya za a yi don ya yabe ka ranka ya ɓaci sai ce musu don me yasa mutum zai dinga gurin abinda Allah ya sanya bai halarce shi bai dinga guri da ma ya halarci lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace da an yi shi a lokacin manzan Allah yana da garantin ya imani da manzan Allah ko ba zai yi ba yace wasu sun rayu da manzan Allah sun gan shi amma sun imani da su yi ba yace ka gode ma Allah da Allah ya sanya duk wani bala'i na wannan addini an ɗauke mu hutar da uwa kuka yi uwa da uba musulmai ne ga baki ɗaya kuma kuma musulunta yace muna kallo mutum yana kallo ma'aihin shi zai mutu a kawurci kuma ya san ina zai shiga wata zai shiga uba yana kallo ɗan shi zai mutu a kawurci kuma ya san ina zai shiga sai wuta zai shiga ya ce gode ma Allah duk wani wahala ta musulunci ku buganta an zo yakin badar wani yana kallo wannan ɗan shi ne dan abubakar a bayan abdurrahman ya musulunta da shi aka wuto yakin badar bai musulunta ba kuma ɗan shi ne ya ce ima abubakar ina kallon ka yakin badar kana kewayawa na kyale ka duba hai abubakar yake ce mishi ni ko da na ganka da na bi ka tashe dai abin da zai faru ya faru duba wannan shine kololu wata imani dan shi da ke addini ya raba su shikenan babu shi babu shi kuma wannan shine ka'ida ta musulunci wannan musulmi wanda zaka so shine dan uwanka musulmi wannan wajibi ne amma duk da haka wanda ba musulmi ba shi ma iya da haƙƙi a kanka kana da dama ku yi mu'amala da shi mu'amala diplomasiya mu'amala ta kasuwanci mu'amala ta kaza da kaza da kaza da kaza duka musulunci ya zana ta rayuwa ta kyau sai ke cewa hatta araja bi ila sama'i saniya daga nan mun gamu da annabi adam a sama ta farko yace sai muka tafi sama ta biyu fa qala li hazimiha sai ce ma mai tsaranta iftah bude fa qala lahu hazinuha misla ma qala al awwal sai shi ma nabiyin mai gadin sama ta biyu shi ma sai hodi mishi irin yanda ya hodi ma irin na farko yanda ya hodi mishi yace wane ne yace jibril kana tare da wani yace ina tare da muhammad ca aka yi yazo yace eh ca aka yi yazo sai buɗe mishi qala anas sai anas yake cewa fa zakara annahu wajada fi samawat adam wa idris wa musa wa isa wa ibrahim salawatullahi alaihi yace abu zar sai yace manzan allah ya gamu da annabi adam a sama ya gamu da annabi adam ya gamu da idris ya gamu da musa ya gamu da isa ya gamu da ibrahim duka a sama walam yusbit kaifa manazilu amma bai ce ba annabi idris a sama ta kaza na ganshi annabi ibrahim a sama ta kaza na ganshi ghaira annahu zakara sai dai ya ba da labari cewa ya ba da labari annahu wajada adam fi sama'i duniya ya gamu da annabi adam a sama ta duniya wa ibrahim fi sama'i sadisa kuma sun gamu da annabi ibrahim a sama ta shidda nan wata hikima don me yasa annabi adam a sama ta farko don me yasa annabi ibrahim a sama ta shidda qala anas sai anas yake cewa ana suke cewa falamma marar jibril bin nabi idris bin nabi sallallahu alaihi wasallam bi idris lokacin da manzan allah sallallahu alaihi wasallam suka huce da jibril wajen annabi idris kala sai ce marhaban bin nabi salih barka da zauwa ga annabi nagari wal akhu salih kuma da dan uwa nagari kaga nan annabi Idris ya yi mishi wal aku salih da dan uwa na gari saboda duka annabawa yan uwa ne kai ka ɗauka tun daga annabi Ibrahim har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duka annabawan yan uwa ne zaka samu su duka daga zuriyawa daga zuriya annabi Ibrahim suke yace yan uwa annabawa yan uwa ne qultu man haza yace he nace mishi wane ne wannan kuma قال هذا إدريس سيتي وانا شيني إدريس ثم مررت بموسى yace sa'annan na huce wajen annabin Musa da muka je wajen annabin Musa kala shi ma ce marhaban bin nabiyyi salih wal akhu salih yace ma barka da zawwa da annabi nagari kuma da dan uwa nagari qultu man haza sai na ce mishi wane ne wannan kala haza musa ya ce wannan annabi musa ne sun mamarar bi isa ya ce muka huce wajen annabi isa faƙala shi ma ya ce marhaban bil afi sale wan nabiyyi sale barka da zauwa da ɗan uwa na gari kuma da annabi na gari qultu man haza nace ma jibril wannan kuma wane ne qala haza isa yace wannan shine annabi isa summa marartu bi ibrahim sa'annan muka huce wajen ibrahim fa qala sai ce marhaban bin nabiyyi salih wa ibn salih barka da zawwa da da na gari kuma da da na gari kuma da annabi na gari nan ma ya ce mashi da na gari kenan shi ma wanda ke tabbatar da cewa manzan Allah yana daga cikin zuriyarwa annabi Ibrahim shi ma ce ai barka da zawwa da annabi na gari kuma da da na gari qultu man haza nace ma jibril wannan kuma wane ne qala haza ibrahim yace sai na ce mishi wannan shine Allah Ibrahim qala ibn shahab sai ibn shahab zuhri yake ce fa akhbarani ibn hazm ibn hazm yake bani labari anna ibn abbas wa aha wa aba habbat al ansari kana yaqulani ibn abbas da abu habba al ansari suna cewa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce ثم أرج بي حتى زهر حتى زهرت لمستوى أسمع فيه صرف الأقلام yace aka tahi da ni sama kai da aka kai ni wurin da ina jin alƙalami abin da ke rubutawa alƙalamin da ke rubuta ni duk abin da zai faru a duniya yace sai da aka kai ni wannan wurin na je ina jin abin da alƙalamin ina jin zanen alƙalamin kinan ƙaran bitkin ƙaran alƙalamin ina jin ƙaran shi da aka yi wannan wurin ƙala ibn hazam ƙala ibn hazam wa anas bin malik sai ibn hazam kuma da anas bin malik suke cewa ƙala nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ففرد على ففرض الله على امتي 50 salata a wannan wurin kinin sai da muka kai sama ta bakwai wurin Allah ke yace anan sai aka farlanta ma al'umma ta sallah guda 50 sallah ta wajibi ke sallah ta farilla guda ɗaiɗaiɗai ha 50 mutum ya sawara da sallar guda 50 kinci ya za a raba su a wuni da dare 25 da rana 25 da dare sai ke cewa faraja'atu bi zalika ku duba hai manzan Allah da aka ce mushi to suka yi magana da Allah Allah ya ce an farlanta ma al'ummar ka sallah hamsin manzo Allah ko sai juya dawo hatta marartu ala Musa ina dawowa ya muka hutu muka zo wajen annabi Musa fa qala ma farada Allah laka ala ummatika kaga annabi Musa sai tambaye shi faɗi min menene Allah farlanta ma al'ummarka qala farada 50 salatin Allah farlanta mu sallah 50 kala farji ila rabbi annan musa ci a'a koma koma zuwa ga ubangijinka fa inna ummataka la tadi la tuti zalik al'ummaka ba ta iyawa ba ta iya sallah hamsin koma Allah ya rage maka kala fa kala faraja'ani fawada a shaɗara ya ce da na koma na je na ce ma Allah al'umma ta mata yawa ba ta iyawa kawai take yanke yi Allah ya rage rabi Allah huda nawa 25 farajatu ila Musa kuma sai na dawo na ƙara zuwa wajen annabi Musa fa qultu wada a shaɗarwa shaɗara na ce an rage rabin an rage rabin sallai kala raji rabbar fa inna ummata la tuti ƙara komawa ne koma al'umma ka batta iyawa kinan ganin kusan lokaci ya kusa yi sai mu tsaya a nan abinda muka haɗi na daidai allah sanya mu yi tarayya cikin ladan na kuskure kuma allah gafarta mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أدخلنا الجنة مع الأبرار الله قارا من إيمان الله كارم من إيمان الله كارم لك وحشن شد عذاب الدنيا دلاهرة الله كارم لك وحشن شد عذاب الدنيا دلاهرة الله بيا بكاتم غباكيا Allah sabko mu da mana mai albarka Allah sabko ma wannan ƙasa alherin da yake sama Allah kare ƙasar mu Allah kare kasanmu da sojojin kasar ga baki daya subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin